الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل البركة بركة مدساك فادوا أشكو أن مسلاتي من البركة inda muke ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu ya gasar da mu akan daidai inda za mu tashi male ce babu min shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'i bala'i aw daf'ihi male ce ga wata kofa mai karantar da mu min shirk yana cikin shirka imma al-asghar أو الأكبر إما كرم الشركة أو بب الشركة لبس الحلقة معناه سك زوبي زوبي كون إلي من أزرفة كوبة كرهي كون دلمة والخيط لكم درم لهية إما ذا دمسي كوغا أوغو كوغا ويا إما ذا دن ألم كوغا دبوبي سك ودنن أبوبوا ونحوهما دمك من جنس دمنفر لرفع البلاء saboda doce wani bala'i wanda ya sabka au daf'ihi ko tunkuɗe bala'in gabanin sabkarsa kaga sai da mala ya tabbata ma'ana manufar ita ce sa waɗannan abubuwa da mutum yake sakawa in ma laya ce ko wani kwargo ko wani zobe niyyar ke sa ka zamo shirka in ma shirka wadda take kafirtar da mutum kai tsaye ko wadda take sa mutum matsayin fasiki wa kawai ta'ala faɗan Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala ya ce ƙul ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ka ce da su a fara'aitun ma ta da'una min dunillah ku bani labari abubuwan da kuke bauta ma koma bayan Allah in aradani Allah bi dur idan Allah ya nufe ni da wata cuta rashin lafiya ko damuwa ko matsala ko talauci hal hunna kashifatu dur shin waɗannan abubuwan da kuke bauta ma koma bayan Allah sun isa su yaye min wannan damuwa jawabin shine la kaga a nan aya Allah na bayyana cewa idan wata musiba ta sabka gabawa ba mai iya tunkuɗe wannan musiba in ba shi Allah ba wa in yamsaka Allah bi dur'in fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala yace idan wata cuta ta shafe ka rashin lafiya damuwa talauci da kuncin rayuwa babu mai iya yaye ma wannan in ba Allah ba idan kuma Allah ya nufi bawa da budi da alkhairi to shi Allah dama mai iko ne akan komai kenan waga aya tana nuna cewa ba wani abun da ke iya cutar da mutum ko umfanar da mutum in ba Allah ta'ala عن إمران بن حسين رضي الله عنه أن تقول لك إمران ليلة من يتحبب عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا إمران يجي النبي ونمت في يده حلقة من صفر أهم أقوى ذوبي ندلمة كون أذرها كنا كيف يبقى النبي إنكار ونذوب بقى صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي ما هذه منين وانا أبن لكي فجاء هنونك قال من الواهنة يتي ناسا كاشيني سبوة دوة توتا دكي أجكينا الواهنة معلومي كما الشيخ محمد صالح الوسيمين تكين شرحي نوال لسان في كتاب التوحيد ميتون القول المفيد يا بين شيء واهنة wata cuta ce wadda take kama jikin ɗan adam ta raunana jikin ɗan adam da gaɓoɓinsa cuta ce wadda idan ta shiga jikin ɗan adam in ma ga kafaɗarsa ko ga zira'insa to takan sa duk jiki ya samu rauni ya ce ya saka wannan zobe ne da manufar ya samu ma'ana lafiya daga wannan cuta فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها كشري ولي فإنها لا تزيدك إلا وهنا سوى دباء بند زي أهرامة wannan zobe ko laya illa rauni saboda duk lokacin da ka sa wani abu da niyyar shi zai baka lafiya to ka shiga cikin wani nau'i na raunin zuciya saboda ka higa dogaronka ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai malumai suna da bayani al'asbar sabubba da ake kamawa wurin samun lafiya ko wurin samun wani taimako sun kasu gida biyu akwai asbabu wanda shari'a ta tabbatar kamar duk wanda bai da lafiya shari'a ta lamince masa ya sha magani waɗanda addini ya halatta to waɗannan asbab idan ka kama su babu laifi amma duk wani sabab duk wata sabab wanda shari'a bai tabbatar da shi ba idan ka kama shi wurin neman taimako ko lafiya to yanzu ka fada cikin shirka in ma karama ko ko babbar shirka saboda ya danganci abubuwan da an ka kulla ko abubuwan da an ka rataya ga wannan maras lafiya ko ga wanda yake neman taimako annabi ya ce ka cire ka ka fitta shi saboda ba abun da yake kara ma illa rauni a cikin jikinka da rauni a cikin zuciyarka fa innaka law mutta da ka rasu wa hiya alaika wannan abun zobe yana gare ka ma aflahta abadan ba za ka samu rabo ba abadan to malumai suna da magana akan haka to ana magana ne kai tsaye da annabi ya ganka saye da wannan zobe da manufar dan ya samu lafiya in ya mutu a kai ba zai rabauta ba sun ci a'a bayan annabi ya tsoratar da shi ya nuna mai yin haka kuskure ne to bayan haka idan bai gyara ba bai kire ba ya ci gaba da aikatawa lokacin da za in yan mutu ba zai rabauta ba kamar da malumai masu sharhi sun ka bayyana saboda Allah madaukakin sarki bai azabtar da kowane mutum sai bayan hujja ta zo mai mutum da ke tsaye da ma'ana zobe ko laya ko makamancin haka shi manufarsa ya aga musulunci ya yarda da haka bai taba jin wa'azi ba ba a taba yi mai bayani ba kuma a hannun malumai yake karba kaga yana da uzuri yanzu za a yanke masa wannan hanzari bayan hujja ta zo masa karara da cewa ai annabi ya hana haka to bai tuba ba bai kira ta daga wannan laifi ba ya ci gaba da aikatawa to lokacin nan ne idan ya rasu akan haka ba zai rabauta ba gobe kiyama wannan hadisi rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito sa a cikin musnad din sa bi sanadi la ba'sa bihi da sanadi wanda ba laihi amma maluman hadisi kamar albani ya ce hadisi yana da rauni amma akwai aiki akan hadisi rataye wani abu da niyyar cewa wannan abun zai iya ba mutum kariya ko zai iya tsage mutum wata musiba to wannan yana cikin abubuwan da malumai suke cewa za a bibi abun da kassa a jikinka ko hanyar da ta kama wurin neman taimako in yana cikin hanyoyin da musulunci ya lamunce ya shari'anta yanzu to lada za ka samu amma in hanyar da ka kama ko abun da kan rataya bai da asali musulunci bai lamunce da haka ba to ka fada a kan shirka wadda mala yake muna bayani a kai mala yace walahu an ubba bin amir radiyallahu anhu hallau ya tabbata hadisi daga ukba dan amir marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce marfu'an kenan ba magana uku bace ba yana rafu magana zuwa ga annabi muhammad alaihi salatu cewa annabi ya ce man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rata ya laya ko wani abu wanda ake ratayawa fala atamma Allah lahu kamar addu'a annabi Allah gayyaci ka masa bukatarsa gayya biya masa muradinsa ko fala a san mallahu lahu buƙatar sa ba za ta cika ba saboda bai kama hanyar da musulunci ya yarda ba to akan laya malumai yawa sun yi magana kamar yadda babi wanda yake bin wanga babi shi malamin littafi Allah ji kanta da rahama zai muna bayani akan hukuncin laya wadda take da rubutun Qur'ani sallah ba a haɗa ta da waɗansu hawace ba a canza ta rubutun ƙur'ani ba to tun cikin sahabbai mala ya kawo adilla akwai waɗansu sahabbai wanda suke ganin ba laifi waɗansu kuma sun suna tafi akan cewa yana da laifi saboda shi annabi bai taɓa yin haka ba kenan in laya ce suratul fatiha daga alhamdu zuwa wala balin an ka rubuta an ka ba wanto kai tsaye kace ya faɗa shirka wannan kuskure mun gane ko wanda ake kora shine a kawo wata sura in an ga wurin habar ba sai a buɗe ta a saka waɗansu sunaye da waɗansu rubutu da sun saba ma mulukul hijaiya na qur'ani saboda tsari ne za a yi da waɗansu alamat alamat to waɗannan su ne ake kira kai tsaye shirka amma in qur'ani zalla kamar ayatul kursi ce zalla ba mu ba ba waɗanda malumai sahabbai ma suna da sabani akan haka waɗansu suna gani la ba'sa bihi cikin su akwai Abdullahi dan Abba amma Abdullahi dan Mas'ud shi bai yarda da haka bai tafi akan haka ba kenan kai tsaye ba kowace irin laya sai an auna ni an ka rubuta a ciki Qur'ani ne tsantsa ko an canza yanayin Qur'ani an birkita ko ko an yi amfani da waɗansu zane-zane da waɗansu jini kaga da an sa jini jinin haira ko jinin biki ko jinin wani dabba to yanzu an fada saboda ana hidima ne ga wani shedani wanda za a yi ma aiki shi ma ya tafiyar da wannan kwambila da fatan mun fahimta kenan mu bar gaugawan cewa laya mutlaka tana kai mutum zuwa shirka dan malumai suna da ma'ana bayanata a cikin haka Sheikh bin Baz ya tafi akan shi ma rubutu a rubuta ma yara ko wanda bai iya karatu ko mai biki kana cikin naku da wani abu na qur'ani in ma'aikul kursi ko alhamdu ba a cewa ya yi shirka mun gane ko to amma cikin sahaba akwai waɗanda ke ganin ba shirka ne amma barin shi shine ya yi mutum ya koya da kansa ya rinka karantawa wannan shine ya fi wallahu ta'ala alam to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rata ya rata ya laya nan ana nufin layu waɗanda suke da hawafi waɗanda suke da wani nau'i na shirka kai tsaye sai an yi kira wani shaidani ya gai yadda ake yi sai an yi kaza an zub da jini sannan a rubuta waɗansu ayoyi shaidanin ke gai rauhanai ake ce musu waɗanda yawanci malaman tsibbo waɗanda sun ka kware wurin sigiri da shirka suke aiki da waɗannan irin shaidannu rauhan mutum na da rauhaninsa wanda shi ke gana ma mutum sai an hada da waɗancan bokaye waɗanda ba su iya qur'ani ba kuma a hada da wanga wanda ya iya qur'ani a hada abun biyu dan tsini ya karfafa to irin wannan layu kai sai da kara da yaso ko wata laya wanda za a nemo kan kaɗan gari a ce jan kaɗan gari ko hori ko baki a daddace kan a kawo kan mage shi ma a daddace a kawo kan kwato a daddace to kaga wannan ya isa daga nau'in irin layar da muke magana a kai da fatan mun fahimta la ya zalla alhamdu ce wala zalim ita zalla to in kuti ya rataya an yi son gari ya rataya ya karanta da kansa wurin neman tsari ko wurin neman lafiya amma in yayi haka bai shirka ba Allah ya fahimtar da mu amma duk layi da akwai waɗannan abubuwa to ya wada cikin shirka annabi ya ce wa man ta'allaka wada'a duk wanda ya rataya wada'a waɗansu irin duwatsu ne wanda ake fitar cikin teku da ita a Nijar ma akwai wata shekara ya huce shekara talatin akwai waɗansu duwatsu da ake samu cikin lafirit masu huda guda biyu wani ducin ma yana da huda guda uku yara da yawa ba su kar da wannan ba an yi ta sa mutane suna ra saboda an ce wata annoba ce za ta fuskanci Nijar duk wanda wannan duci bai rataye gare ta sosai halaka iyaye gudu suke duk inda ƙasar latirin take ana neman irin waɗannan duwatsu to shi ne waɗansu duwatsu ne da ake fitarwa cikin teku da ita a jahiliya suna ado da shi ne duwatsu ne masu haske masu ƙyanƙyani su asalin dan ado suke sa su to amma sai mutane sun ga wayi gari suna amfani da irin waɗannan duwatsu ne saboda suna ganin cewa in mutum ya rataye wannan duci yana kare mutum daga mayu da kuma shedanu da aljannu da kuma kambun baka to in mutum ya rataye wani duci ko wani abu ko karye da manufar wannan karye ma dama yana ga mutum zai ba mutum kariya to fakad asharaka mutum ya yi shirka ba a rataye waɗannan abubuwa duci ko wani zobe da manufar irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man ta'allaka wada'a fala wada'a Allahu la duk wanda ya rataye irin waɗannan duwatsu to Allah gayya doce masa wannan wahala da yake tare da shi Allah gayya doce masa ma'ana wannan matsi da yake a ciki saboda ba su da amfani su karan an saba da sabubba wanda musulunci kuma yasa a nemi magani da su wannan hadisi hallau albani ya raunana hadisin amma akwai aiki akan ma'anarsa duk wanda ya rataye wani abu da manufar kenan jama'a dole sai mun gane niyyar ce kana da hula kai niyyar ka kawai hula kasa saboda kare kanka daga zahi ko kudan ado to wani kuma hula ce yake sake da ita amma niyyarsa wannan hula take kare mutum daga yan uba daga kaza to kaga manufar ce sa ya zamo shirka Allah ta'ala ya fahimtar da mu gaskiya wani da zobe kawai ce shirka ce zoben la sai ka tabbatar menene manufar da yasa yasa wannan zobe shi a ganin ka zobe ne shi ke kare ka in ana magana kansa zobe yana motsi yayi mai sinyal an fara tabo ka to irin waɗannan bata ce masu fa zobe na azurwa da yawa suna da jahilci in an ce zobe na azurwa ya koma baki to ana cin naman kanewa baka ga kai ma dan adam wani lokaci kana canza dan yanayi ba wani lokaci ka ga kayi baki wani lokaci ka ga kayi wari kuma ba wani mai kake shafa ba ya danganci yanayin zamani ne wani lokaci kai kiba wani lokaci ka rame wani lokaci kana cikin damuwa to haka shi ma karhe ne karnin gidanka ma wani lokaci za ka kamar ya yi yauda wani lokaci ya yi haske zoben da kake sake da shi ba alama ce in ya dan motsa ba ko in ya mace ka ka ce ana ga magana kanka eh dama ka sa shi ne saboda wannan to waɗannan abubuwa haramun ne a musulunci wa fi riwaya ya zo a cikin riwaya wadda ita hadisi ingantacce ne annabi yace man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rataya wani abun rataya la ya ce korbo duk abun da ake ratayawa in ma ga mota ko a cikin shago ko ko a, mashin akwai waɗanda sai sun kawo waɗansu sun ma in sun ce sabon mashin moto sai su sa ƙarƙashin rigarwa suna da ɓarawo bai isa bai ɗauki wannan ko ko duk wanda ya kwace shi to halaka ta yi to duk irin waɗannan abubuwa da ake rataya ma yara a ce maganin kaza ne maganin kaza ne ba asbabu ne ba akwai magani musulunci bai haramta magani ba sai dai in maganin hanyar da an ka bi an ka ɗauko wannan magani ya saba ma karantarwar shari'a Allah ta'ala ya fahimtar da mu annabi ya ce duk wanda ya rataye la ya faka da ashraka to ya yi shirka wanda bayani ya gabata layun da ake magana kan su ne waɗanda ake rubutu da jini da kaza ayar qur'ani akwai malaman tsibbu da suke rubutun ayar qur'ani da jinin al'ada su wanke kuma su ce ma matar ka zuba ma mai gidan ka kanka ya sha a cikin miya to kaga wannan ai bai kai sai an ce ma shirka ce gaba amma qur'ani ne kawai shi qur'ani yake rubutawa ya wanke a sha a yayi abin da shi annabi bai taba yi ba amma kai tsaya ce yayi shirka sai an ga cikin rubutun da yake in ya kai ga waɗansu abuwa sai ya buɗe kamar waɗanda suke da waɗansu ayoyi wanda nasi bai tabbatar ba in matasa na son horin jini to wa alkaitu ce ake in an ga wurin mimu sai a buɗe miye budurwar da kake so sai a rubuta sunanta ƙasa a rubuto naka duk inda mimu take in an ce ka sha da wani ice ne ake haɗawa wai da ta yi hito kawai kana kyankyali ga matar mamu wannan ba gaskiya ne ba shi abun da wani kai take bayani annabi musa ne allah ya gaya mai mun saka kwarjini da farin jini mutane da sun ganka suna kaunar ka kaga malaman tsibo dama suna kiyasta abu ne sai sun kaga cewa kenan aya ce mai sa mutane su so ka kai farin jini kawai ka sha da sahi da yamma da wani ice wanda ban gai dan wani gayyaci ya ce to ashe akwai ayar farin jini duk kowane ɗan adam yana da masoya yana da maciya gakka wahal da kanka wurin neman son mutane ba ka iya dan adam ba daidai yake ba wata ranka birke shi wata ranka ba shi takaici kawai ne riyar Allah duk yadda ka yi ma ɗan adam walla ba ka iya samun yarda shi ba yadda za ka yi ba horin jini ba ba aya ba duk abun da ka sha walla sai wani ya tsane ka sai ka ce maganin na ce da sauran shi to za ka wahala kuma ka mutu cikin wahala hadisi ne wanda sahihi ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه حذيفة بن يمان صاحب السر شيني صحابي لأن النبي في أسر تاما ودنس أسرع wani abu na sirri yawanci huzaifa annabi ke keɓance wa ya gaya sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi mai girma kaga cikin mutane kowa da irin sifar da Allah ya masa ga su abubakar ga su umar amma lokacin da munafikai abun su ya tsananta Allah ya fallasa su Allah ya nuna ma annabi ga waɗanda ba ka tunani wanda ma annabi ba ya tunani ba zai taɓa iya yarda a ce wani munafiki ne ba to annabi ya wahala Allah ya tausaya masa ya gaya mai sunayen to saboda annabi yana tausayi kuma suna sallah to ana cikin matsala ga mushrikai ga yahudu ga nasara waɗannan yahuda in sun ga ana yaƙen waɗanda masu sallah sai su a annabi yanzu faɗa ta koma ta gida su ba su san waɗanda ba musulman kwarai ba dan umar yace ka bar mu mu cire musu kanu annabi ce a'a hatta kawai ku bar su in mutum ya mutu da wannan cuta tsakanin shi da ubangiji in mutum na da rabo zai tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to huzaifa Allah ya kara masa yarda annabi ya kira ka ya asirta mai sunayen munafikai mazan su da mata Allah ya kare mu Muhammad Salih al-Usaimin yace la yakhafu an-nifaq illa mu'min ba mai gudun gahashi yana cikin munafikai sai mu'min duk wanda kaga ba wai ba shi cikin mutane ya ta magana ga ashe mun a a duk yana tsoron ga ashe shi munafiki ne to mu ne to abun tambaya anan an ya mu ta azuci muna tsoron ga ashe muna cikin dalilin da mala ya kawo shine lokacin da sahabbai sun ka gane Uzaifa radiyallahu anhu shine ke da sunayen munafikai wallahi umar dan khattab al-faruq Allah ya kara masa yadda sai da ya taka har gidan uzaifa yace uzaifa na zo da tambaya amma ni ban damu da kowa ba Allahu akbar kaga in zuciya na da kyau ba ruwan ka da kowa yanzu kun gan mu na mun tashi lahira wallahi kowa ta kanshi in kana da hankali ka damu da kanka wani matsayi gare ka a ranar kiyama amma rashin hankali ne sai ka danne naka kurakurai kana hango na wani wane mutunan banza ai wane na rena shi wane kaza ashe malam kai ka riga ka lalace tun yaushe to zai fa yace wallahi sirri ne kahi ne sai kuma sirrin manzon Allah ba a bayyana shi Umar yace wallahi ban zo tambayar kowa ba ka nuna min ka gaya min tsakaninka da Allah akwai sunan Umar in akwai sunan umar zai tuba ya koma ga Allah tun bai mutu ba ya gyara halinsa sai da an kai sha'in za tsakanin umar da huzaifa umar huzaifa ya ce je ka kwantar da hankalinka ba sunan umar dan hassa duk sifofin da annabi ya bashi annabi ya ba umar garanti duk hanyar da umar ya kama ba shi dan a hanyar jama'a amma ga umar na gudun da azishi munafiki ne mu ko mu ke munafantar da wanda mun ka da dama kawai karan kanka za ka yi lisani ka ce wani duk sifofin munafikai sun tattara kanka ka dunkulo mai ka tabbatar mai kuma ka huce a wurin gobe kiyama sai ya bayyana ashe akasin haka ne kai ke ganin kai mumini ne ashe ba haka ne ba to huzaifa shine yadda wani mutum a hannunsa akwai wani zobe na ƙarfe ko na galma ne ko na azurfa sai ya ce masa lafiya me yasa ka tashi shi ma yayi irin bayanin dan neman kariya min al-humma wadan sun ce saboda zahin jiki rashin lafiya ko ko al-humma ma'ana in kunama ko maci duk abun da yake da dali in ya taba mutum ya bugi mutum to suna amfani da irin waɗannan karahuna zabba ko layu da huzaifa ya ji haka sai ya cinye wani ya cire wannan da ƙarfi wata la qauluhu ta'ala sai ya karanta faɗan Allah wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum yushriku wa hum yushriku Allah yake yawancin mutane ba su yi imani da Allah ba sai dai suna hada Allah da wani subhanahu wa ta'ala to kun ga waɗannan ayoyi da hadisai suna tsoratar da mu ne akan rataye rataye babban abun da za mu rige a kai mu koma bangaren gabar mu shine duk abun da yake jan mutum zuwa ga shirka to gaska bi hanyar duk abun da in ka tashi zuciyarka za ta fita ga Allah ta komo ga wannan to bai kai sai wani yayi ma bayani ba dan shi malumin suke kawo hadarin rataye rataye layu da zobe da wata manufa saboda yanzu za ka mance da Allah misali an yi ma wani wata laya an ce ma wannan magani ne na hadarin mota roƙon Allah ne in abun na gare ka to ko an yi haɗari mota ba da kai ba kuma an ce ma roƙon Allah an kai shi ko wani addu'o'in da annabi ya karantar in za a hawa abun hawa da ka hau mota bismillah wani sahabi ya ce al'adar manzon Allah sunnar in ya hau dabbarsa sai ya yi dan murmushi na gode ma Allah sannan ya ci bismillah sai ya kabbara sau uku sannan subhana ladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun in balaguro ne akwai addu'o'in balaguro kai ta addu'o'in nan to wanga na da wata laya ko wani korho ko wani abu a ce ta aljuhun ka in an yi hadari ba ka samu matsala sai Allah ya kaddata an kai hadari kowa ya ce ban da kai dan Allah Allah za ka gode ma ko tsakani da Allah abu na farko mai mutum zai tuna ba layar ba sai ya hiddo ke ga ta na wallahi to aka sun haka da an kai hadari da mai layar da wanda duka sun ka samu rauni banda mutum ɗai shi bai sa komi ba kawai addu'a yi wa zai gode ma Allah saboda shi zuciyarsa ba ta rataye ga komi ya yi dogaro ne kai tsaye ga Allah to Allah ya fahimtar da mu kenan mu gane tafafi da malumai sun kai akan laya tukuru wadda karatun qur'ani talla ne rubutu talla na qur'ani ba tuda ta da jini ko da canza ma'anonin qur'ani to wannan gan mutum ya gaggawa ya ce wa mutunan nan mushriki ne Allah ta'ala ya fahimtar da mu wallahu ta'ala a'lamu